بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه يومنا عشرين دبقي دوتا رمضان هجرا من زم الله صلى الله عليه وسلم ألف دبو دا دا تريه دا أربعين من هدو عديدي لوكسين لمكسابة قباتا دا تفسير القرآن من جرما أولا مسلاتي من البركة wanda a jiya mun fassara wasu shashin ayoyi wanda waɗannan ayoyin dangin juna ne wajen bayyana hukunce-hukunce na sadaka da hukunce-hukunce na nafaka da kuma abin da mutum ya kamata ya yi da abin da ya kamata mutum ya nisanta wajen ba da sadaka kuma yau ma akan waɗannan ayoyi ɗin za mu tashi a insha Allah ta'ala alarma bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما قصبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تقلدوا فيه واعلموا أن الله غني حميد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمدوا فيه واعلموا أن الله غني حميد bayan a baya Allah ya bayyana mana abubuwan da ya kamata mai sadaka ya kula da su wajen ya kyautata niyyarsa kuma ya fuskanci Allah cikin sadaka kuma ya nisanci cutar da wanda ya bashi sadakar ta hanyar yi masa gori ko ta hanyar faɗa masa maganganu marasa daɗi ya yi wa allazina amun da tubdu sadaqatikum bil manni wal aba da misalsalan da Allah ya buga dangane da misalin wanda zai ba da sadaka da kuma ya zo ya biyo bayan wannan sadakan da cutarwa ko gori Allah ya buga misalin yadda zai tsinci kansa ranar alkiyama ta yadda zai tsinci kansa ya yi aiki amma babu lada Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bayyana wa muminai yaya ya kamata su yi wajen ba da sadaka yace ya ayyuhan ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani wannan ana magana ne da musulmai gaba daya tunda shi wannan aya sun ce tana magana ne akan zakka na farilla ba zakka na tafawuyi ba Allah ya ayyuhan ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum ku ciyar daga daɗaɗen abubuwan da kuka yi kasabinsu na kasuwanci ko na sana'a idan dai har adadin ya kai misali kuma ya cika sharaɗin zakka to ku ciyar ku fitar da wannan wa mimma akhrajna lakum min al-ard lan min tayyibati ma kasabtum dukiya ne wanda yayi tsawurori har ya kai gwargwadon yanda za a fitar masa da zakka yanda nisabin yake kenan kuma ya kai shekara to Allah yana ce a fitar masa wato a fitar da zakka cikin abin da aka yi kasabinsa wa mimma akhrajna lakum min al-ard tare da abin da muka fitar muku na daga mabunkura kasa wato annabata su kenan ko misali a ce shinkafa masara gero dawa da sauransu shine abubuwan da suka fito daga kasa su ma ana fitar musu da zakka gwargwadon yadda sayyidina rasulullahi ya ce a kowane gwargwadon nisabin da zai fita shi ne wusuki biyar idan wato hatsi ya kai wutuki biyar za a cire masa zakka wutuki kuma shine sa'i sittin adadin sa'in kuma idan an hada zai bada sa'i ɗari uku idan hatsi ya kai sa'i ɗari uku to za a cire masa zakka dukiya kuma idan ya kai misali to a kowane misali a lissafi mafi gajarta a kowane dubu arba'in za a cire dubu ɗaya na ji a gwargwadon kiyasin da suka cire na zakka din ya kai kusan dubu ɗari takwas ne ba kaɗan dubu ɗari bakwai ne da tamanin da wasu ɗugu to idan dukiya ya kai wannan adadin to a dubu arba'in za a cire naira dubu ɗaya a duk dubu arba'in za a cire naira dubu ɗaya har da abin da mutum ya fa'idantu da shi misali kana da dukiyanka ya kai misali kuma shekara ɗaya ya zago a kansa ka zo da ka cire ma dukiyan zakka sai aka zo aka baka ka samu isaba aka baka kyautan kamar miliyan biyar haka to ba za ka ce tunda wannan miliyan biyar din bata kai shekara ɗaya ba ita ba za ka cire mata zakka ba a sai ta kai a'a za ka haɗa ta ne cikin dukiyan gaba ɗaya ko yanzu yanzu ka same ta shine Allah ce wa mimma akhrajna lakum min al-ard da abin da muka fitar muku na daga mabunkura ƙasa wato tsirrai ke idan sun kai nisabi wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun kada ku nufi mummunan abu wanda ku kanku kun san bai da kyau ku ce da shi za ku yi infaki misali cikin dabbobi a nemo a nemo kwanjamammu Allah bai yarda da wannan ba kai ma kanka wato idan aka zo za a maka biyan bashi da kwanjamammiyan ba ka so kai kanka in ka ga kwanjamammiyan kyamanta kake yi amma kuma shi ne za ka ɗauka ka ba ma Allah ai in za ka ba ma Allah ka ba ma Allah abin da kake so to Allah sai ya fi karban wannan abu ko riga za ka bayar karka nemi rigar da ya riga ya faffashe ya lalace ka ce za ka yi sadaka da shi a ka nemo mai kyau duk abin da ka bayar ma Allah idan mai kyau ne Allah ubangiji zai kyautata maka wannan abu idan kuma ka san abu baya da kyau ka bayar ma Allah Allah na ganin ka na ganin zuciyanka kuma Allah ba zai karɓi wannan abun ba saboda inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah mai tsarki ne baya karban abu sai mai tsarki wanda kai kanka ka san abun nan yana da kyau a gurinka shine Allah ya ce an fi min tayyibati daga dadada abin da ke da dadi a gurinka sai sa aka ce idan dabbobin ne ba za ka dauko farida ba wanda ta ta riga ta tsufa ba ba za ka dauko ta ba sannan ba za ka dauko badina ba wanda tana da koshi ko matashiya wanda ana tsammanin mai yawan aiwa ne a ɗauko ta a yi zakka da ita ba a za a nemi tsakatsaki wanda ita ba tsohuwa ba wanda ta lalace ta ragwabe sannan kuma ba matashiya ba wanda ake tsammanin su ne za su zama garke su ne za su ci gaba da hayayyafa a za a nemo daidai daidai a tsakani idan kuma misali hatsi ba za ka ɗauko lalatacce ko misali dabino ka ɗibo lalatattu kana bayarwa ba ka ce da wannan ne za ka yi zakka Allah ya ce wa nafsun bi akihi illa an tughmidu fihi ku kanku idan aka biya muku bashi da waɗannan abin da wato wadda bai da daraja cikin dukiya din in aka biya ku bismillah subhan bismillah ahlan wa sahlan ahlan wa sahlan a mun samu bako babba daga cikin malaman mu na garin Bauchi sai dai Muhammadul Burhan a ibn Sheikh Muhammad Al-Amin malam Goje ya kawo mana ziyara wannan masallaci kuma muna maka maraba da zuwa ahlan wa sahlan ahlan wa sahlan ahlan wa sahlan walakum bi atijihi ku kanku idan an muku biyan bashi da shi ba za ku karba ba illa an tajridu bihi sai ku rinsa ido sai dai in ku rinsa ido kun yi kawai shi kawai sai ku karba to kuma abin da za a ba ku ba za ku karba ba sai ku rinsa ido wannan ne za ku dauka ku ba ma Allah a Allah bai Allah yana son mai kyau ولستم بآخذيه إلا أن تكملوا فيه wasu daga cikin magabata suka ce a wannan ayar tana magana ne da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda idan misali sun cire wato sadaka na dabinai akwai gurin da ake zuwa a rataye dabinan a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan kuma ahli sufa sun fito su ne dama bakin Allah wanda ba wani kasabin da suke yi su dai kawai suna nan ne wato bautan Allah suke yi jahilai ne su to idan kuka ajiye wannan sai idan sun fito sai su zo su dauka su ci su dauka su ci hakan nan a gurin da aka rataya sai zaman to wasu suna zuwa sai a dauko dabino mara kyau sai a zo a ajiye a gurin shine Allah ce to wala tayammamul khabisa a kar idan za ku bayar ma Allah ku nufi mummunan abu wanda ku kanku kun san ba mai daɗi bane a gurin ku minhu tunfiqun a ce kuma da shi ne za ku yi infaki walastum bi atibihi ku kanku ba za ku karba ba in za a muku biyan bashi da shi illa an tughmidu fi sai kun rinka ido shine Allah ya ce wa alamu anna Allah ghaniyun hamid lalle ku sani umarnin da Allah nan yake muku akan ku ciyar da umarnin da Allah yake muku akan ku yawaita sadaka ba dan Allah talaka bane Allah ubangiji shine mawadaci kuma ba dan Allah baya da ikon ya wadatar da duk talaka wannan bane Allah idan zai wadatar da mutanen duniya gaba daya ce babu talaka arzikin Allah ba zai tauyaya ba ko da da dubu daya kamar yadda Allah faɗa mana a cikin hadisul qudsi da a ce na farkon ku da na ƙarshen ku da mutanen ku da aljanun ku Allah zai wadata su da komai to wannan ba zai tauyaya komai ba cikin arzikin ubangiji sai misalin a ce an wurga allura a cikin ruwa idan dai har an fito da alluran zai rage ma ruwan to a ce to wannan misali ne Allah ya buga wallahu ghaniyun hamid Allah ya wadata kuma Allah hamidu mai godewa ne ma wanda ya yi aikin kirki Allah zai gode masa godiya kashi uku akwai godiyan da za ka yi ma Allah Allah yana son a gode masa kamar yadda Allah ce la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid amma sai dai sun bambanta tsakanin alhamdu wa shukru sun ce alhamdu wannan godiya ne da yake banci sana'i ma ubangiji ka yaba ma ubangiji sabila da ya tantance godiya shi kuma a shukuru godiya ne da yake banci wani ni'ima da aka maka sai sa manzo Allah ya ce a tahaddathu bi ni'matillahi shukurun ko ka zantar da niman da Allah ya maka kaman ka gode ne ma'ana an baka wani abu sai ka gode ma Allah sai Allah ya kara maka la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid amma godiya ta shi hudu ne akwai godiyar da zaka yi ma Allah akwai godiyar da zaka yi wa mutane man la yashkurun nasa la yashkurun Allah ko sannan akwai wato godiyar da kai in kanka in kai ma Allah Allah Ubangiji zai gode ma ma ma'aikinsa Allah zai ce sa'ayinsa abun godewa ne wa kana sa'ayuhu mashkuran ko to kashi kashi ne godewan amma Allah Ubangiji yana son kai abin da za a gode maka kuma wannan abu da ya saka ka kai na ciyarwa da sadaka an yi ne domin a tallafe ka a kai ka aljanna da waɗannan ayyuka din a sakamakon a malam burhanu yana kan hanya ne za mu ba shi dama ya sa mana albarka a cikin wannan karatu namu duk da cewa gobe insha Allah za mu rufe kuma shi din ma muna tsammanin gobe zai rufe nasa Allah ya saka maka da alkhairi akar masalla muna maka maraba da zuwa sosai muna jin daɗin kuma irin wato ijtihadin da ake yi da da'awan da ake yadawa Allah ya kara mana rayuwa albarka albarka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akar masalla muna son ka tofa mana albarka cikin wato albarkan da Allah ya baku tafaddal maulana tafaddal tafaddal maulana
yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a lallai ina cike zuciya na da farin ciki ya wuce in ce ɗari bisa ɗari idan ce wanda ba adadi sai Allah ne sun iyakansa sabila da lallai shauman junaidu wato Allah ya masa baiwa wasu da yawa Allah ya masa baiwa wasu da yawa kuma hakika duk sa'in da na gan shi sai na kan tuna wato yayansa abokinmu a Sheikh Sayyidi Malam Ibrahim Zafi Allah ya kara masa rama a Sheikh Malam Ibrahim sadiki na ne ɗari bisa ɗari wanda bani da wato iya abin da rinja masa idan shi Allah ya kara masa rama kuma Sheikh Malam Jiredu ya karɓi wannan abokantaka ya rike ta amana wanda bara ya je wajen karatu na ta yi su biyu ko su uku hasali ma don sada zumunta wani sa'i yakan zo saura minti kaɗan mu tashi amma ka zo shi a yi addu'a da shi dan dai sada zumunta wanda take tsohuwar zumunta tun iyaye da da haka na so tun bara in zo in ba albarka sai yau Allah ya nufa wa mata shawuna illa in sha Allah rabbul alamin dan uwa ina cike da farin ciki da na gan ku matasa an cika masallacin nan har waje ba don komai ba su bila da shi sau da yawa matashi yakan isar da saƙon da idan mutum da ci da ne sau da yawa ba zai iya isarwa yadda ya kamata na 'yan uwansa matasa ba na tabbata ɗari bisa ɗari ana jin daɗin karatun nan domin mutane daga irin ƙasashe yadda suke mana godiya irin Cote d'Ivoire irin Libya hasali ma kwanan nan wani da ya kira ni daga Cote d'Ivoire sanda ya samu karatun lokacin shehu malam a Zahardini ya ja baki wata aya ne na manta shi kuma shehu ya hau fassara sai yake ce mun wato jin shauki da daɗi shi yasa ya kira ni domin in ya kira ni ya tabbata ya kira shehu ne nake Allah da kuma da isar masa da sako kuma Allah ya saka muku da alkhairi shehu man jinodi matashi ne amma shekarunsa ko in ce baiwa da Allah ya masa abin da yake kan sannan ya fi na dattijo ɗan shekara ɗari da hamsin da da kowa ya ji karatunsa ya tabbata wannan baiwa ne kuma irin wannan matasa ana samun su ne alhamdulillahi kalla ne za ka ga ka samu masu baiwa irin na shoman jinedu ba a gidan shi yake gani ba radiyallahu anhu wallahi kalla ne ka ga matashi dai ne karatu a ja maka qur'ani a ja maka hadisi a kawo maka aqwalul ulama akan aya a maka zantuttuka wanda kullum da kikancin ka ka fahimta idan wata mas'uliya ce aka wanda ake sabani akan in aka tashi da aka kawo maka dalilai kai kanka sai dai son zuciya ya hana ka wallahi karba amma ba ka isa ka ce son zuciya ake faɗa ko kuma ka ce wannan yaron rigiman ne bane eh karatu ne zuzuru ce ta baiwa wanda Allah subhanahu wataala ya masa da da ka Allah ya ƙara mana tsawon kwanansa Allah ya ƙara masa albarka mahaifinsa Allah ya sada shi da annabi Muhammadu haka mahaifinsa Allah ya gyara mata kwanciyanta abokin mu sai Malam Ibrahim ta fi suna Allah gyara masa kancinsa idan muka ce karatu shi Malam Ibrahim za aka ɗauko aka yi ninka ta aka sa mu shi Malam Jinadi wannan ba mamaki cikin haka duk da dai tun kafin shi Malam Ibrahim ya tafi shi ma shi Malam Jinadi wato ba abun wato tabawa ba ne eh abun tsoro ne lamarinsa da da ta yan uwa ina farin ciki ne wannan wanda ya gina mana wannan masallaci na kan ji shehu na faɗa a tafsiri cewa bai da lafiya da Allah ya ƙara masa lafiya limani Allah ya saka masa da alkhairi da na'ibi da ladane da ɗan kwamiti duka Allah ya saka masa da alkhairi kuma alhamdulillah Allah ya cika mana burinmu ba na nan cewa yin shekara uku kenan na zo rufe tafsiri a nan nake maganin ya kamata lallai a sa karatun nan a gidan rediyo to alhamdulillah ga shi yau yanda har Allah ma ya ƙara abin har waje biyu ga karatun ashafa ga kuma karatun tafsiri wanda yan uwa Allah Allah ce lokacin yayi domin a kama a biyu gwalagwalan wato ilimomi da kuma bayanai wanda yake fita daga bakin shi sai bi shauman jinedu Allah ya saka masa da alkhairi amin afuwa wato dan tattikan da na so ne yana da yawa to amma ga shi ana tsakiyar karatu eh kuma ni ma din za ta yan uwa ana jira na dan je dan lokacin karatun mun da yake lokaci iri kara muke fara to zuwa zuwa goma eh sai dan wani abu da ba a rasawa to shi yasa yanzu zaka zan koma ni ma mu karatu kuma gobe da da mu da a rufe ko kuma duka lokaci ɗaya ne al'amari to amma duka ruhi na yana nan ruhi shi ma jini biya na ta eh sallallahu alaihi Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya ƙara muku albarka shi ma jini duk abin da ake nema na rayuwa Allah ya sama da shi aran mama zarabi ne abin da ake nema na rayuwa Allah ya sama da shi malam liman da malam na'ibi da su malam ladin iyayen mu Allah ya saka muku da alkhairi wannan karan a wata ɗan kaɗan ɗin zantattuka na zo ne don sada zumunta nake ce Allah ya haɗa mu a gaban shugaba na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a ɗan uwa wannan shine Sheikh Muhammadu Burhan a wanda a duk lokacin da wani abu ya taso sai mu saka shi a gaban mu mu ce haza burhanuna kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin kan ce ga burhaninmu nan hujjanmu eh kuma in kuna da burhanin ku kawo naku to lallai wane gare mu kuma malami ne kuma aboki ne duka kuma kowa ya san sautin malam burhanu shekaru da dama da suka gabata yanda yake hidima wa musulunci yake hidima ma dariƙan tijaniya da fairin shi ibrahim kaula radiyallahu anhu mun gode da wannan ziyara mun gode sosai Allah ya ƙara maka lafiya da nisan kwana kuma Allah ya mai da kai gida lafiya mun gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya bukata na'am a wannan aya da muka karanta ta ayan tana nuna cewa duk abin da zaka bayar idan dai ma ubangiji ne to ka bashi mai kyau eh inna allaha jamilun yuhibbul jamala Allah mai kyau ne yana son kyautatuwa kuma Allah Ubangiji idan ya maka wani baiwa to yana son wannan baiwan kada ka makon ɓoye ta ma'ana misali Allah ya maka yalwa na faragan dukiya to kar ka makale shi kana rowansa ka fito da shi kuma ka zaba abin da ka fi so ka bayar sai Allah ubangiji ya rubanya maka hasali ma sun ce masu hikima sun ce Allah ya saka wa mutum arziki ne a wazaje kwaya uku ɗaya Allah ya ajiye a tafin hannunsa shine ɗan kaɗan ɗin wanda kuma yake da yawa Allah ya ajiye a kafaɗansa wanda ya fi yawa kuma Allah ya ajiye a kansa idan mutum ya bada na hannunsa sai na kafaɗansa ya sake sakowa kan hannun sai kuma Allah ya ɗaura na, na kansa ya sake sakowa kafaɗansa sai Allah ya zuba wani mai yawa a kansa ma'ana gwargwadon abin da kake bayarwa gwargwadon budin da zaka na ganin to Allah yake walakum bi asijihi illa an tugmidu fihi idan kuka ce za ku bada sadaka da mummuna to ai kuma in an ba ku mummunan ba ku so sai in kun rinsa ido wa alamu anna Allah ganiyyun hamid lallai ku sani Allah wadatacce ne kuma Allah mai godiya ne kuma abin a yi masa godiya ne na'am الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم الشيطان يئدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يئدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم الله يتعى الشيطان في شيطان كلهم يعيدكم الفقر ينا صورة الدكودة تلوتي ce karka bayar idan ka bayar dukiyanka zai rabu yanzu wani ya zo ɗazu ka bashi wani ya zo yanzu ka bashi ɗan an jima ma wani zai zo to in kana bayarwa ba sai dukiyanka ya kare ba sai dan zai na faɗa wa mutum haka to shine Allah ce a shaytanu ya'idukum al-faqra shedan yana muku tanadin talauci yana tsoratar da ku da talauci wa ya'murukum bil fahsha yana umurtan ku da al-fahsha yana umurtan ku da kada kuna infaki kuna yin sadaka to da yawa mutum idan ya zo zai ya yi ma Allah sai sai dan yayi ta shiga gaba yana kokarin ya ga ya raba shi da wannan aiki din amma idan zai yi aikin banza ne a zai bada kuɗi ne ma ƴan kwallo zai bada kuɗi ne ma karuwai zai bada kuɗi ne a wajen wani semina sai ka sai dan yana iza shi yana iza shi yi za a ce kai ne wani ai za a faɗe ka ai gwamnati za ta ninninka maka abin da ka bayar amma idan za ka bayar matalaka ne to gidan sai yana talala wato yana maka tanadi na talauci yana hana maka in ka ɗibo da yawa za ka bayar sai gidan ya ce maka yayi yawa karage karage yayi yawa dukiyanka zai ragu idan ka ɗauko ne ko riga ne ba ka saka sutura sai ka ɗauko za ka ba da ita kyauta to lokacin sai gidan ya kawatar maka da rigan rigan nan fa yana da kyau fa haka zan haƙura da rigan nan to shedan kullum haka yake a shaytanu ya'idukum al-faqara shedan yana muku tanadin talauci yana tsoratar da ku daga talauci wa ya'murukum bil fahsha yana muku umarni da mummunan aiki amma wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla Allah yana muku tanadi a aljanna na gafara wa fadlan da wani fifiko wanda babu bai da iyaka wannan fifiko din idan ka je ka ga abin da ke gurin Allah na ni'ima sai ka zaci Allah ubangiji bai da azaba ko dugo daya sabila da Allah ya tana da duk wani abin da zuciya ke so da abin da rai yake so Allah ya tana da shi a gurinsa sai sa Allah ya ce wal akibatu lil muttaqin kyakkyawan karshe yana ga wanda suka ji tsoron Allah idan mutum ya je ya tadda abin da ke gurin Allah to zai ga duk duniya ma babu ma wata abin da a duniya za ta tsokale masa ido wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla Allah yana muku alkawari na gafara idan kun yi infaki din wa fadlan kuma da wani fifiko da za ku samu na rubanyin lada wallahu wasi'un alim Allah ne yalwani kuma masani ne ga duk wanda ya aikata nagari Allah zai saka masa da nagartansa wanda ya mummuna ma Allah zai saka masa da abin da ya aikata wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu duk abin da ka aikata ko da misalin kwayan zarra ne to Allah ba zai zalunce ka akan wannan abun ba zai saka maka da abin da ka aikata na'am يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولى الباب
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب آه الله يتي يؤتي الحكمة الله ينا بعد حكمة من يشاء قوان بي قدامة ما لغيتي مجانا أكن الحكمة أنا ميشي نفي أما وتسن كتب تعب تنشي حكمة واتو آه أبنى تسي دوكرة شيشيني ha'un ɗin nan tana ɗauke da ilmu ne sai kuma ta'un ɗin nan tana ɗauke kefin ɗin nan yana ɗauke da kasabu ne mimun ɗin nan yana nufin mirasu ne ta'un ɗin nan yana nufin tijaratu ne ma'ana duk wanda aka haɗa masa wato haƙuri da kasabi na neman abin da zai rike rayuwarsa da kuma mirasu na abin da ya samu na gadon da aka bar masa da tijaratu wato kasuwanci to an ba shi alkhairi mai yawa wasu sun karkasa shi a haka amma a dangane da alhikmata a wannan aya sayyidina abdullahi ibn abbas yace alhikmata anan Allah yana nufin annabta ne yuti hikmata man yasha Allah yana ba da annabta ba wanda ya ga dama wasu kuma suka ce alhikmata Allah yana nufin wato sanin alqur'ani ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya roka masa jina Abdullahi ibn al-Abbas ya roka masa yace Allahumma Allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'wila wasu suka ce to sanin ilimin Qur'ani da sanin fiqhu na addini shine al-hikmata manzo Allah ya ce man man yuridillahu bi khairin yufaqihu fi din wanda Allah ya nufe shi da alkhairi sai ya bashi wato fahimta na addini zai fahimci mawaƙifu da kuma abubuwan da nusufi na shari'a suke karantarwa shi yasa a wani ne yabo yake cewa fa inna faqihan wahidan mutawarri'an ashaddu ala shaytan min alf abid a samu faqihi masanin addini masanin musulunci da kyau kuma mutawarri'an mai tsantseni to ashaddu ala shaytan min alf abid shaitan ya fi damuwa da malami a kan mai bauta sabila da malami shine mai nuna ma al'umma yadda za su bi malami shine magaji na kujeran manzon Allah malami shine wanda in ya gyaru al'umma ta gyaru in ya lalace al'umma ta lalace yasa ranar kiyama Allah zai yi shela yace ina taron malamai suke ku zo sai an gama tara su Allah ya ce duk na gafarta muku ku tafi aljanna hasken da na ajiye a ku ban ajiye wannan hasken dan na muku azaba da shi ba na ajiye wannan hasken ne domin na muku rahama da shi sabila da haka malamai suna da fada'ilu da yawa wanda ba za su kirgu ba wasu suka ce to samun ilimin fiqh da kuma ilimi na abubuwan da shari'a yake dauke da shi koyayyu da bayyanannu to shine a Allah ke nufi da alhikmata a yutil hikmata man yasha Allah yana ba da wato hikima ga wadda ya ga dama na annabta koko na yawan ilimi koko na sallamawa ma abin da Allah ya yi umarni wa mai yutar hikimata duk wanda aka ba shi hikima faqad utiya khairan kaseeran haqiqa an ba shi alkhairi mai yawa an ba shi alkhairi mai yawa sabila da zai mori rayuwarsa na duniya zai rayu a duniya salimi sannan zai fuskanci lahira da zuciyarsa domin ya je ya tadda abin da Allah ya tanadar wa mumine a lahira shine duk wanda aka ba shi hikima na gane addinin Allah na gane manzon Allah to hakika an ba shi alkhairi mai yawa amma wa ma yadhakkaru illa ulul albab babu mai fada kuwa sai mazowa al albab kwayan hankali a ayan baya mun karanta ayan da Allah subhanahu wataala yake fadin a inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkaruna ga mutanen da suke tunani to akwai tazakkuru akwai tafakkuru a tafakkuru shine tunanin da ke jewa ta cikin kwayan hankali domin idraku a idraku wato idraku haqa'iqil ashiya'i shi kuma tazakkuru tunani ne da ke jewa ta cikin zuciya domin ya haɗa da wata abu to shi tazakkur shi ne mafi keɓantuwa daga tafakkuru sabila da mai samun daman ya yi aiki da zuciyarsa wajen samo ilimi sai wanda Allah ya keɓance shi da ilimin ma'arifa kenan su ne ashabul kulubi to su ne suke samun tazakkuri shi yasa Allah ma ya ce li'ulil albabi kuma abota ƙwayan hankali lubbu shi ne ƙwayan da ke cikin zuciya ƙwayan da ke cikin zuciya na riskan abubuwa shi ne ake kira shi lubbu duk da wasu sun ce shi ne ƙwayan da ke cikin hankali Allah ce to inna fi zalika a a faqad utiya khairan kaseeran wa ma yadhakkaru illa ulil albab babu masu faɗa kowa da irin waɗannan abubuwan da Allah ke nunawa sai mazuwa wato ƙwayan hankali na'am
وما أنفقتم من نفقة أو نبرتم من نبر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار وما أنفقتم من نفقة لو نظرتم من نظر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار الله يتسسني وما أنفقتم أبن كتير min nafaqatin na wani siyarwa da kuka yi aw nazartum ko kuka yi ba kance min nazarin na wani ba kance ma'ana abin da zaka dauka ka bayar na sadaka ko abin da zaka yi infaki da shi wa mabukaci to fa inna Allah ya'lamu Allah ya sani burin da yake yi don Allah ba dan a yabe ka ba in ka yi dan Allah ne to Allah ya sani idan ma ba kance kai ma'anan ba kance shine a aka yi bakance ne akan nawafil ba akan alfara'id ake bakance ba nawafil abinda Allah bai fardanta maka ba akan ta ne zaka yi bakance yanzu itali idan kace na yi bakancen dan yi sallan azhar wannan ai aikin banza ne sallan azhar kan ko baka yi bakance ba ma wajiba ce akan ka ai amma idan kace na yi bakancen zan yi sallah nafila raka'a 50 idan Allah ya ba mu mahaifiya ta lafiya to kaga wannan nafilan kai ne ka kira shi makanka kuma ya zama maka dole ka aikata idan dai kana cikin lafiya shine manzon Allah yace wanda yi bakantan zai bi Allah to ya zama masa dole sai ya bi Allah shi ya Allah wani a wani ayan Allah yake cewa ku bil ahdi innal ahda kana mas'ulan a wani ayan Allah yake wal yufulu zurahum wal yatawafu bil baitil atiq to cika alqawran to anan ne wato ake samun wato nafiloli na ɗariƙin sufaye a nan ake samu shi wato Allah ya kwaɗaitar dangane da yawan zikiri ya ayyuha allazina amanu zkurullaha dhikran kaseeran wa sabbihuhu bukratan wa asila Allah ya kwaɗaitar dangane da yawan istighfari Allah ya ce fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursilu as-samaa alaykum midrara Allah ya kwaɗaitar dangane da yawan salatin annabi ya yi wa allazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima to sai ka ɗauka ma kanka wani adadi wanda Allah ba shi ya fardanta maka yace kai ba kace to tunda dai zikiri Allah yana so to na ɗauka maka da kullun zan yi zikiri adadi kaza na ɗauka maka da kullun zan yi istighfari adadi kaza na ɗauka maka da kullun zan yi la ilaha illallah adadi kaza wannan fa shine abin da ake nufi da dariƙa fa ba wata abu bace wannan ita ce dariƙa nuzuri ce ba kance ne za ka yi akan za ka na bin Allah ta'ala Allah ya ce wa Allah yustaqamu ala tariqati la tainahum ma'an ghadaqa da za su daidaita akan kyakkyawan hanya to za mu shiyar da su ruwa mai daɗi to wannan shine hanyar fa dama dariƙan da ake ce dariƙan shehiwa ne ana nufin shehiwa ne shine limani da jagora a cikin wannan dariƙan amma ba ma wannan shehin ake bauta ba ma Allah wa ake bauta ta hanyar istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah idan kuma sigan yanda ake yin istighfarin ne ko ko zikirin ko ko salatin annabi dukkan ruwayoyi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga gurin sahabbai daga gurin tabi'ai musamman mutum zai iya tambaya ce to ai shi ba zikiri yake mutawa ba a ɗaga murya ana zikiri shi ne shi a gurinka yana ganin laifi ne to Allahu ta'ala ya ce ana inda zan yi abdi wa ana ma'ahu idza zakarani wa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in zakarani fi mala'i zakartuhu fi mala'in khairin min mala'i ni ina yadda bawa na yake zatona in ya ambace ni a koye sai na ambace shi a koye in ya ambace ni a bayyane sai na ambace shi a jama'an da suka fi jama'ansa alkhairi to akwai guraren da ake zikiri a koye akwai guraren da ake zikiri a bayyane guraren da ake zikiri a koye suna nan sunnonin manzon Allah ya tabbatar guraren da kuma in ana zikiri a bayyane babu laifi sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ba Allah bane a cikin Qur'ani yake cewa wa idza afattum min arafatin fadhkurullah inda al-mash'ar al-haram ko wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi lamin ad-dallin thumma afidu min haythu afada an-nas yastaghfirullah inna Allah ghafurur rahim fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullah ka dhikrukum wa abakum ku ambaci Allah kaman yanda kuke ambatan iyayenku kabila da larabawa idan sun dawo daga aikin hajji zamanin jahiliya sukan tsaya su yi tura ni ne wa da ni ne ne kaza ni ne ne kaza Allah ce to a ambaci Allah kamar yadda ake ambatan iyaye aw ashadda aw ashadda zikra ko ambato ke da haka ma akwai lokacin da dinna rasulullahi na tafiya da sahabin a cikin Madina sai suka ga wani bawan Allah yana ta zikiri la ilaha illallah la ilaha illallah sayyidina abdullahi ibn mas'ud yace ya rasulullahi wannan ba yake yi ba annabi yace kada ka ce masa ne riya kar ka kuma faɗan haka sai da'ahu fa innahu awwahun kamar shi shi awwahun ne me yawan kiran sunan Allah ne me yawan faɗin ahu ne Allah ma ya yaji annabi Ibrahim da cewa inna Ibrahima kana la awwahun halim annabi Ibrahimu awwahu ne ma'anan awwahu in kana daga nesa za ka ji yadda ke ɗaga muryansa da ambaton Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah kamar yadda masajidu na tarihi suka tabbatar kaga annabi yace kar a tsangwami ne ɗaga muryarsa idan yana zikiri sai da aka ɗaga murya ana zikiri wannan masru'i ne sahabban manzon Allah suna yi akwai lokacin da annabi ma na gida ya ji ana ɗaga muryan ana yi ya fito kuma ya samu sahabbai ne suke gane suke yace ne kuke yi suna ganin annabi suka yi shiru wannan hadisin muslimu ne ya rawaita kharaja rasulullah wa ala yuqatil fil masjid annabi ya fito ya samu ana ta daga murya ana zikiri da sahabbai suka ganshi sai suka kame sai ce me kuke yi da kuka ganni kuka kame suka ce jalasna nazkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana lil islam wa man nabiyyi alaina muna zikiri ne muna gode ma Allah da yadda ya bamu musulunci ya mana baiwa da samuwanka ya rasulullah annabi yace kun tabbata suka ce Allahi ma ajlasana illa zaka mun rantsi abin da ya zaunar da mu kenan annabi yace ai ina gida ne jibrilu ya zo ya bani labari rahaman Allah yana ta sauka a kanku kuma Allah yana alfahari da ku a bainan mala'iku Allah yana kiran mala'iku yana ce ba ku ne kuke ce a taja'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka ba to gashi nan ku zo ku ga al'umman annabi suna zikiri annabi ce na ga rahama na sauka a kan ku sai na zo ne musharaka da ku kaga wannan lokaci daga murya suke yi suna zikiri har manzon Allah ya ji dan haka babu murya a daga murya babu laifi a daga murya ana zikiri a sannan idan mutum ya bi wato hadisai na manzon Allah da dama zai ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna zikiri a koyo suna yi a bayyane dan haka ba bakon abu bane wannan dan haka duk abin da ke cikin ɗarikan tijaniya wallahi babu wani bakon abu wanda sai tijani ne ya farar wallahi babu duk mai neman hujja ya rubuto tambaya ko ya zo ni ya tambaye ni ya tare ni ya kawo duk abin da zai kawo na tambaya wallahi zan ba shi amsa a cikin sunnan manzon Allah babu maganan hayaniya babu maganan zagi ko kadan ka ce menene hujjan yin ku ga kaza to zan faɗa maka hujjan ga dalilin da yasa da'irin da nake yin ma ga dalilin da yasa inna lillahi malaikatun sayyahuna fil ardi yabtaguna majalis al-zikr fa idza marru bi qawmin yadhkuruna Allah tanadaw halumu ila hajatikum fa yuhquhum bi ajnihatihim ila as-sama'i ad-dunya fayas'aluhum rabbuhum sai mala'iku idan suka zo suka ga an taru ana zikiri sai suna kiran yan uwansu suna ku zo ku zo halummu ila hajatikum ku to ga abin da kuke nema ai sai su kewaye masu zikirin nan bi ajni hatin da fuka cikin su rifi rifi ila sama'i dunya sai sun dangana da sama sai Allah ya tambaye ku daga ina kuke kuma Allah ya san daga yanda kuke daga ina kuke sai kuke ji ina min indi ibadika mun zo ne daga gurin bayinka me kuka same su suna yi mun same su suna ta ambatonka suna gode maka suna maka tabbara suna girmama ka sai to me bayin na wasu ke so sai ai bayinka suna son aljanna ne Allah aljanna sun ganta ne a'a ma ra'auha ya rab Allah sai ce wa kaifa law ra'auha to in sun ga aljannan fa sai ai da sun ga aljannan da sun tsananta kwaɗayi zuwa gare ta sai Allah ya tambaya to me suke tsayi neman tsari na dashi sai suna neman tsari daga wutan ka ya Allah da sun ga wutan ne lam yarauha ya rab ba su ganta ba Allah sai ce wa kaifa law ra'auha ya ya da sun ganta sai law ra'auha lakanu ashadd minha rahba da sun ganta ai da tsoron da za su yi mamuta ya ji yadda ake tunani Allah sai ce to ku shaida na gafarta musu kuma wanda ya zo kusa da su ma na gafarta masa sabila da su abokin zaman su baya zama wa marashin rabu kaga wannan dukkan zikiri ne wannan ibnu taymiya ya kawo wannan hadisin da dan kafa istidlal ne zikiri a bajani ibnu taymiya ya kawo a cikin fatawa sala a babin da a shafin da aka masa tambaya dangane da daga murya ana zikiri سئل عن قوم يذكرون الله ويتجاهرون بالذكر ويجمعون التسبيح والتحميد والحوقلة وأن يكفي بعد وأن أمثل يتي ذكر الله دا أزونا أنا سورارا ذكر الله عمل صالح أي شيء نقرشك وهو من أفضل القربات ينا نجمتي جوتان أبونا فيك كتن تباوى زواج الله نانا تكين فتاوى الصلاة مسألة دا أكا تنبيش أكن قد أنا ذكر da haka su ma masu inkari idan da za su jiji littattafan magabata ba za su na inkarin daga murya ana zikiri ba ko kaɗan ba a daga murya ana karatun qur'ani qur'ani ba zikiri ba ne to la ilaha illallah ba za ka kije a masallatan su ka ji an daga murya ana karatun qur'ani maza laifi ne ba laifi ba ne to yanda in kun daga murya kuna karatun Qur'ani ana rera shi Allah na son haka to Allah yana son la ilaha illallah ma a rera shi afdalu zikri la ilaha illallah mafificin zikiri shine la ilaha illallah amma abun ban haushi idan da zaka shiga masallatan su ka daga murya kana zikiri wallahi sai a kore ka sai a kore ka kar ka kawo mana bid'a nan ba sayyidina ali bane yake sahabban manzon Allah in sun yi sallan asuba ba su komawa gida zakarullah da su yi tafkiri ma duwa haka da suna rangaji kama ya mili shagar biyo da biyu kamar yadda iska yake rangaji ranan bishiya yake rangaji ranan da ake iska in ji sayyidina ali ba masallaci suke zikirin ba ba manzon Allah ne yake masahabban ka ku rufe masallaci su yi ta zikiri hatta yaqulu almunafiquna annakum mura'un har sai munafikai sun ce riyo kuke ki ta biki sabila da haka a ɗarika yakan shiga babi ne na nuzuri kuma duk wanda ya jiji karatu da kyau zai je ya tadda ɗarikun sufaye a cikin littattafai ba shirka bane ba bid'a bane hanya ne na neman gyaran zuciya da neman kusanci zuwa ga Allah Allah ya ce wa ma anfaqtum min nafaqatin abin da kuka bayar na ciyarwa aw nazartum min nazari ko kuka yi bakance daga wani bakance kuka ce wallahi na yi alkawarin in kaza ya faru zan yi kaza amma sharaɗin bakancen ya zamo akan aiki ne na alkhairi na biyayya ma Allah to fa inna Allah ya'lamuhu Allah ya sani wa ma lil zalimin min ansar azzalimai masu butulce ma ayoyin Allah masu butulce ma umarnin Allah ba su da wanda zai kawo musu dauki lokacin da Allah ya kawo musu damka na'am
إن تمنوا الصدقات فلعماه وإن تكفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير إن تبدوا الصدقات فلإماه وإن تكفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير Allah ya ce in tubdu sadaqati idan kuka bayyana sadaka fa ni'im ma ma dalla da ita wa in tukwa in kuma kuka ɓoye ta wa tutuwa al-fuqara kuka ba mafakirai fa huwa khairul lakum shi yake alkhairi gare ku wa nukaffiru ankum za mu kankare muku min sayyi'atikum wani shashin laifukanku min anan tana nuni ne a ta a tabidiyya ne tana nuni ne ga shashi ba wai dukkan zunubanku ba za a gafarta muku wasu shashin zunubinku wallahu ma ta'maluna khabir Allah ubangiji masani ne dangane da abin da kuke aikatawa to a wani kira'an an karanta kira'an warku wani kaffir an kunne na fi haka ya karanta amma a kaman a kira'an harku wani kaffiru an kunnin sayyi'atikum za mu wato kankare muku wata shashi daga cikin laifukan ku wallahu ma ta'maluna kabir Allah ya san dukkan abin da kuke aikatawa sai aka ce idan mutum sadaka ne na tadawudi wato sadaka ne ba na zakka ba to koye shi ya fi alkhairi in za ka bayar ka bayar a koye amma idan sadaka ne na zakka to ana son ka yi shi a bayyane kabila da yinsa a bayyane za ka yi ishara wa mutane zuwa ga aikata aikin alkhairi ne man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah idan ka fito da ita fili wani dalilin ka shi ma ya gani yayi to Allah zai baka ladan aikin da shi ma din ya aikata sai aka ce idan ta ɗauyi ne sai ka faɗin manzon Allah na ta la ta'lamu shimaluhu ko ma tunfiqu yaminuhu ka bayar har hannun hagunan ka bai san abin da ka bayar ba ma'ana ka bayar a koye kenan amma idan zakka ne to ana son ka bayyana ta kowa ma ya gani tunda umarni ne na Allah da ya fardanta ta a zahirance aka ce ba ma iya sadaka ba duk wani abin da Allah ya farbanta to Allah yana son ka bayyana shi zakka Allah ya farbanta shi akan kowa to ana son in za ka yi ka bayyana mutane su san kayi riya baya shiga cikin aiki na farilla yanzu za ka taso ka zo ka zo masallaci sai ka ce kar mutane su ce za ka yi mutane su ce riya ne dan ka zo masallaci a'a riya baya shiga cikin aiki na farilla sai dai ta wata kofar mutum yana lizimtar masallaci dan a ce masa dan a ce masa ne yawan ibada to wannan kuma riya ya shigo ciki to shine haka ce duk wani aiki na tadawuyi na nafila ana son mutum in zai yi shi ya yi shi a ɓoye kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace afdalu salati mar'i fi baitihi illa al-maktuba fiyayyan sallan da mutum zai yi idan dai sallah ne to yayi a gida sai dai in sallar da aka fardanta masa to shine aka ce ya fito ya yi shi a cikin jami'i in bai fito ya yi shi a cikin jami'i ba ma ya sabi ubangiji amma in sallar nafila ne Allah yana umurtar ka kai a gida dan manzon Allah ya ce gidan kar ku mai da gidajen ku tamkar makabarta ma'ana ba ku salloli a ciki ko ko a wani hadisin manzon Allah ya ce gidajen da ake yin sallah a wa'annan gidajen gidajen daga sama suna yin haske mala'iku sukan hango gidajen tamkar taurari kamar yadda a kasa in ka daga kanka sama za ka na ganin taurari suna da haske to gidajen da ake ibada daga sama za a hango su suna haske tamkar taurari to abin da zamu daɗa fahimta da kyau shi ne idan abu Allah ya farganta maka shi ka yi shi a bayyane idan kuma abu Allah ya wato nafila ne misali sadaka ne na taɗauyi ko ko azumi ne na taɗauyi to ka ɓoye idan ka ɓoye shi ne yafi alkhairi in tubdu sadaqati fa imani idan kun bayyana sadaka madalla wa in tufuha amma idan kuka ɓoye ta wa tutuha alfuqara kuka bayar wa fakirai fa huwa khairun lakum shi alkhairi ne a gare ku wa nukaffira wa yukaffir ankum sayyi'atikum Allah zai gafarta muku zunubanku wallahu bima ta'maluna khabir Allah ubangiji masani ne dangane da dukkanin abin da kuke aikatawa na'am lokaci ya yi muna da sauran minti goma ba tambayoyin da yawa ne
assalamu alaikum tambaya na ko wanda ya turo ya tambaya ya ji malam kwana biyu kana yin magana kan masu sadaka ko masu yin abu dariya kaga ta kawo ayoyi da hadisai shi ne ke yake a maka tambaya kan ina kamar misali gidan rediyo zai ji an sa a kiran sallah ko zai ji an sa wani abu haka a ce a kira sunan wanda ya yi wanda ya ɗauki wannan nauyin ina wannan amfana
mai tambayan dai yana nufin a saka wani abu na a kiran sallah a rediyo a ce wane ne ya yi to wannan gaskiya ba koyarwar manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam kiran sallah a ko ina ma ana kiran sallah dan ka sa kiran sallah a gidan rediyo ka zo ana ce wani ne to kai wani ne mutane su maka ne su san ka sa kiran sallah a rediyo ba ma kiran sallah ake bukatan ka saka a rediyo ba ayyuka na alkhairi ka sadar da su tukuna ba kiran sallah da ka sa a ce wani ya sa kiran sallah a gidan rediyo ba ba kuma muna musanta saka kiran sallah a gidan rediyo bane babu laifi a saka amma kai da kake kiran sai an faɗi sunanka an ce kai ka saka kiran sallan to a maka ne abin da ya fi fardantuwa a kanka wanda ma ya fi ka saka kiran sallan su suka fi yawa don haka wannan ba burgewa ba ne don ka saka an saka kiran sallah a rediyo ko wani abu ka sa a kira sunanka a ce kai ne na kai wannan kai ne na kai wannan to ka ka kankara ladanka a duniya baka da wani lada a gurin Allah yanzu mutane nawa suka ba mu taimakon tafsiri suka ce kar ma a faɗi sunansu wanda ya ninninka kuɗin kiran sallah marayu nawa a anguwanku me ka musu wanda suka kwana da yunwa nawa me ka musu sai abin da za a ambaci sunanka ce wane ne yake shi ne kake bi to Allah ba ya so ai shine misalin abin da na faɗa kwanaki mutane su ta aran gizo suna tafiya ya tafi umara wannan watan gobe ma ya tafi umara bibi ya tafi umara ka bar ƴan uwanka da makwabtanka duka suna cikin damuwa wai ka je ka je umara me za ka ce ma Allah sabiya da haka akwai al'ahammu akwai almuhimmu al'ahammu shine abinda ubangiji ya fardanta shi almuhimmu kuma shine abinda ya zamo nafila Allah ya fardanta maka ka kyautata wa makusanta ka kyautata ma abokan zama ka kyautata wa makota amma baka baka kula da su ba yau kai ne a umara gobe kai ne a umara jibi kai ne a umara Allah koran abin zai yi ba su sabila daga bayin ka nan mabukata baka tallafa musu ba amma sabila da kai ne alhaji kullum kana hanyar umara sabila da za a ce ai wani bai zama a kasa sabila haka duk abin da zamu yi dan Allah yawwa ni dan Allah da fatan an fahimta na'am
sai mai tambaya na gaba yana tambaya malami tsarin bayani kan yadda ake cire kai sannan da kuma ya halatta mutum yana da daman da zai cire kai din nan ya iya cire yana jira a kawo masa tukunna abin da aka kawo masa shi ma baraji
sadakan fiddakai sunna ce wajiba sunna ce wajiba sunna ce mai karfi a kowa zai cire shi yana kan talaka yana kan mawadaci gwargwadon abin da wa'inda siyar da su yake kanka nauyin su yake kanka to za ka ciyar musu don a wani tafiyan ma an ce hatta abin da ke ciki akan fitar masa da zakkan da kai amma wasu sun ce tunda abin da ke cikin bai fito ba ba dole bane a fitar masa tunda ba ba da tabbacin ma zai fito a raye ko ba zai fito a raye ba zakkan fiddakai muddin nabi shi ake cikawa fal ba wai a cika a girgije shi ba kamar yadda za ka ga wasu suna yi in sun cika sai su jijjiga shi a cika shi kamar yadda ake cika mudu to shi ne na mutum ɗaya idan mutane goma ne sai ka cika wannan fudda kai din wanda kake da kuke karkashin ka sai ka cika wannan mudun sau goma sai ka bayar wanda kuma aka kawo masa zai zai iya bayarwa shi ma da wanda aka kawo maka babu laifi idan an kawo maka kai ma ka cire a cikin wanda aka kawo maka amma kuma akwai lokacin da a wannan lokacin ake son a fidda fidda kai din kafin a tafi idi ko sai samu ma ana gobe ana gobe sallah ka tanadi zakkan kafin a tafi idi ka riga ka kasa mawana zaka bayar mawana zaka bayar duka ka tura musu an yi haka ne kabila da ta iya yiwa wani a gidansa baya da abin da zai dafa amma idan ka tura masa za a san abin da za a sarrafa kabila da Allah yana son jin kai da tausayi ya dawwama cikin al'umma da fatan mun gane kabila da haka mu kula Allah ya ba mu sa'a wallahu a'lam za a iya cirewa amma sai alfijir ya keto na ranar sallah za a bayar za a iya cire a tanadar amma sai alfijir ya keto za a iya rabawa wallahu a'lam
sai mai tambaya na gaba na tambayan da ake yin zakar riɗi
zakar riɗi yana cikin sauran zakka irin misali na shinkafa irin na gero irin na dawa duk yana ciki shine da muka ce wusuki biyar ne zakan ya wajaba a kansa wusuki biyar wusuki biyar kuma shine kowane sa'i daya a kowane wusuki daya yana dauke da sa'i 60 ne sa'i 60 kuma sau biyar idan mun hada zai ba mu sa'i nawa zai ba mu sa'i 300 to idan ya kai wannan nisabin shine gurgudan abin da zakka ya wajaba ya wajaba a kansa da fatan mun fahimta wallahu a'lam
ina karshe wanda suka fi turo da malaye suna bukatar malaye sa su addu'a kan bukatun su Allah ya biya musu sannan akwai ɗan kwamitin mu malam Buhari shi ma bashi da lafiya na asibiti duk wanda suke neman addu'a Allah ya biya musu bukatunsu Allah Ubangiji ya biya mana bukatunmu mu dage da ibada a wannan darare da suka rage mana na Ramadan. Wannan Ramadana idan ya shige ta iya yiwa ba za mu haɗu da ku ba, ta iya yiwa ko ni ko ku wani dai daga cikin wanda yake zuwa a nan za ka iya samu ya tafi. Sabila da haka ya kamata mu saka sauki da ƙauna tsakaninmu da Ramadana da kyau, sabila da ba dole bane a maimaita mana Ramadana ɗin. duk da muna fatan Allah ya maimaita mana wata Ramadana amma idan Allah ya hukunta hukuncinsa a kanmu muna roƙon Allah ya gafarta mana duk masu bukatu Allah ya biya musu bukatunsu albarkar sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa sallama duk wanda yake fama da rashin lafiya Allah ya yi masa albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ke fama da kuncin rayuwa Allah ya buɗa masa albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ke harka ta karatu Allah ya bashi nasara na cin jarabawa albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malam Buhari ɗaya ne daga cikin kwamitin mu na tafsiri a bai da lafiya Allah ya bashi lafiya albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suka taimaka mana gida da waje da zawiyoyi Allah ya saka musu da alheri musamman zawiyan mu na Maulana Sheikh da zawiyan mu na gidan bare-bare da sauran zawaya wanda duka suna jin daɗi kuma suna musharaka da mu cikin yaɗa wa mutane da'awa ta ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma biyayya wa manzon Allah to kowa Allah ya saka masa da alkhairi albarkan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama gobe za mu rike karatu in Allah ya kai kuma za mu fara program din karfe 8 na dare insha Allah ta'ala za mu amsa eh 8 insha Allah 8 a zo da wuri insha Allah ku zo ma ku yi sallan asham a nan yawa kuma muna buƙatar tsaro da kyau sabila da yanayin bakin da za su zo kuma duk wanda ya zo da abin hawa sai ya kula da abin hawansa da kyau duk da cewa muna da ɗan agaji da ɗan kwamiti da kuma jami'an gwamnati wadda suke kulawa da tsaron mutane wanda za su zo su musharaka da mu a nan sabila da haka Allah ya sa mu rufe wannan karatu lafiya albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka darasin ashafa kitabu shifa da mu rike shi shi ma ranan litinin in Allah ya kai mu da safi karfe karfe 6 da rabi za mu fara program din shi ma duk abin da muka yi na alkhairi Allah ya hada mu cikin alkhairi wanda muka yi na kure kuma Allah ya ce mana albarkan manzon Allah maulan mu shehi ya tafi umara to Allah ya karbi umara ya maulana kuma Allah ya dawo mana da kai lafiya البركة من ذن الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط تعزيه معنى ولما لم مرتضى وما لم مرتضى الله أيما رحمه وما حيثنسى البركة من ذن الله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد من فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة